أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد مجتمع wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki muna fata ayoyi da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin suratul anbiya'i za mu tashi kan aya ta 23 insha Allah bismillah لا يسأل عما يفعل وهم يسألون to Allah madaukakin sarki yana nuna mana wato kudiran shi da iradan shi da kuma uluhiyya na shi kadaituwan shi wajen bauta aya kafin wannan aya ta 22 Allah yana faɗa mana lauka na fihi ma alihatan illallah la fasadata da a ce akwai wani wani Allah wanda ba shi wannan Allah ba allolin suka zamanto su biyu to a cikin samai da kasai to da da sama da ƙasan dukan lalace fa subhanallahi tsarki ya tabbata ma Allah rabbil arshi shine ubangijin al'arshi amma ya sukuna daga abin da suke yin tarayya da shi suke shirka mun bayyana jiya a karatunmu cewa al'arshi shine halitta mafi girma wanda Allah ya halitta to shine Allah ya ci gaba da faɗa mana a aya ta 23 la yas'al Allah ba a tambayar shi amma ya fa'ala daga abin da yake aikatawa ba a tambayar shi dan me yasa ba a tambayar shi dalilin aikatawan ba a tambayar shi menene amfanin aikatawa din saboda duk mai yin tunani tunanin nashi ba zai kai wannan waje ba لكمال قدرته لكمال قوته وعزة سلطانه القاهرة saboda cikan karfi na Allah da kuma buwayen shi wa kullu shay'in ghayruhu dukkanin wani wanda ba Allah ba makhluqun wato halittacce ne wala ahadin min makhluqatihi babu ɗaya kuma daga cikin abin da Allah ya halitta wanda zai tambaye shi amma ya faluhu kan abin da ya aikata kan me yasa Allah ya aikata kaza wa hum yasaluna su wannan da suke kokarin tambayar to su ne ababen tambaya an af'alihim daga ayyukansu kowa za a tambaye shi aikin da yayi amma babu mai tambayan Allah dan me yasa saboda Allah shine mai komai da kowa din saboda haka shine mai aikata abin da yaso a lokacin da yaso na'am أم اتخذوا من دونه آلهة na'am قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي na'am بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Allah ya ce aminta ka zo ko kuma su wayannan kafirai sun riki min dunihi koma bayan Allah alihatan wani abun bauta ne to kul faɗa musu hatu burhanakum ku kawo hujjojinku ala zalika akan wannan haza wannan shine zikir wato ambato na man ma'iya wanda ke tare da ni min ummati daga daga al'umma na wal zikir zikir da ake nufi anan al'ibadatu shine ibada ai at-tauhid shine kadaita Allah wa nafi wa nafi shariki da kuma kora dukkanin abin tarayya daga Allah din ai ibadatu man ma'i wannan shine bautan nan na wanda ke tare da ni min ummati daga cikin al'umma na wa zikir shine kuma ma bautan min qabli wanda suka zo gabani na wa huwa aidan ibadatu min qabli min ar-rusul daga cikin manzanni ma umamihim tare da al'ummomin su allazina taba'uhum wanda suka bi su alal huda akan shari'a ai kutubul lahil munazzala shine wato littafin Allah wanda ya saukar sawa'un daidai ne alkur'ani ne injila ne attaura ne wa gaira hada wannan su fi tauhidin lahi bil uluhiyya wa rububiyya dukkanin littattafan da Allah ya saukar sun yi ittifaki wajen kadaita Allah na uluhiyyan shi da kuma rububiyya gabaki daya wala yaqulu ahadun min al-anbiya babu wani daga cikin annabawa utaba'ihim da masu bin su da yake cewa annal annama allahi lalle tare da Allah ilahan ilahan akwai wani abun bauta kuma mimma kala haula daga irin wannan abin da waɗannan kafirai suke faɗa a yau babu wanda ya faɗi irin wannan yawa duk wanda suka bi annabawa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam iri ɗaya ne da kiran da annabi isa ya ma al'umman shi iri ɗaya ne da kiran da annabi musa ya ma al'umman shi iri ɗaya ne da kiran da annabi Ibrahim ya yi ma al'umman shi, hakan nan iri ɗaya ne da kiran da annabi Lut ya yi ma al'umman shi, iri ɗaya ne da kiran da annabi Nuhu ya yi ma al'umman shi, iri ɗaya ne da kiran annabi Idris ma al'umman shi, shine ku bauta ma Allah shi kaɗai. Haka kiran yake, duk wanda ya ƙi shi ne yake haɗa Allah da wani. Amma kiransu gabaki ɗaya na tauhidi gaba ɗaya iri ɗaya ne. an wahidillah shine abota ma Allah shi kadai kuma kada a hada shi da abokin tarayya saboda haka haka kiran yake dukkanin wayannan littattafai in ka je abin da zaka samu kenan a ciki ya Allah ka taimake mu bal aksaruhum mafi yawan su la ya'lamuna al-haqq ban san ban san gaskiya ba ai ban san tauhidi ba limailihim saboda karkatan sai da tashriki zuwa ga ma Allah tarayya wa hum mu'ribuna suna masu kangarewa suna kauda kai anin nazarin almuwassil ilai wato daga dubi na wanda zai sadar da su zuwa ga sanin gaskiya din Allah ya ce wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ya ce wa ma arsalna ba mu aiko ba min qablika gabanin ka min rasulin na daga wani manzo illa nuhi ilai face sai mu yi wahayi zuwa gare shi mu yi wahayi zuwa ga wannan manzo din annahu yanda al'amarin yake la ilaha babu abun bauta da gaskiya illa ana sai dai ni in ji Allah saboda haka fa abuduni ku bauta mini ai wahiduni ku kadaita ni wajen bauta din in za a bauta ma Allah a bauta ma Allah shi kadai shi yasa hadisin ne yake cewa an ta abu da in ka kai wannan matuƙa na bauta ka kai mai imani, ka kai mai tantancewa ko ka kai mai ihsani, kyautatawa wajen wannan bauta ɗin shi ne ka bauta ma Allah ka Allah ka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa gashi nan gaba gare shi kake yin wannan bauta ɗin. Ko da ke kai baka ganin shi shi yana yana ganin ka. shi ne wannan wanda yake ganin ka lokacin da yake miƙa ta kalli baka fi sajidin da kuma ma abin da ke kai kawo cikin zuciyarka wajen sujada Allah shi na ganin wannan to in ka tashi bauta ma Allah din ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi to ya ne zaka bauta ma Allah kaman kana ganin shi sai ka san Allah din kafin ka bauta masa har ka ji tsoro kana bauta din cikin cikin wato natsuwa da kadaita shi don ba za ka iya kadaita Allah ba sai ka san Allah sannan ba za ka san Allah ba sai ka san tauhidin Allah ba za ka san tauhidin Allah ba sai ka san buwaya na Allah, ka san shiri da zubi da ya yi na halittarka, da kuma duk sauran halittu da ya yi a duniya gabaki ɗaya. Sai ka san girman abin da ya halitta ɗin gabaki ɗaya kafin ka san girman Allah ɗin. Mun gane ko? In ka gane girman abin da Allah ya halitta, girman wannan abin sai ce kuma ga wanda ya halicce shi da kalmar nan na kun fa yakun to sai ka gane girman wannan mai halitta ɗin sai ka gane kai ba komai bane a gaban shi babu abin da ya rage maka sai ka bauta mishi wato shi kaɗai to a wannan lokaci ne za ka shiga wato mataki na ihsan shine ka bauta ma Allah ɗin kaman kana ganinsa kaman gaba gare shi kawai kake yin wannan bauta ɗin muna ta ba da misali da wannan duniya ɗin da yanda mu muke ciki tunda dai wannan duniyan kan ita mun santa to amma muna sane da cewa ita wannan duniya ɗin gaba ɗaya inda mu muke zaune a kai da mu mutane da mu wato dabbobinmu na tudu da inda muke noma da inda muke kiwo da inda muke tafiye-tafiye da inda duk garuruwanmu yake a wannan duniya da muke ciki ba mu kai kashi ɗaya cikin hudunta ba. in an raba duniyan baki ɗaya kashi hudu ba mu mamaye abin da ya kai ɗaya bisa hudu na wannan duniya ba. To ka gani, ai sai ka duba yanzu ka dubi girman gari irin su Kano, ka dubi girman gari irin su Lagos da jama'an da suke ciki. Wannan inda muka sani kenan, kai ka dubi ma girman wannan garin, amma duk da haka a ce ba mu mamaye ɗaya bisa hudu ba. To ashe ka san wanda ya halicci ɗaya bisa hudun ya halicci wancan sauran ukun. mun gane ko na wannan duniyan kenan wanda ƙarama ce a cikin sauran duniyoyi da suke sararin su bahana to sai ka gane girman wanda ya yi wannan halitta to sai ka gane cewa ashe in baka bauta mishi ba ka yi aikin banza ka yi aikin banza in baka tsaya ka bauta ma Allah ba ya wadatu ma daga bautan da za ka yi bautan makanka ne kake yi wa ba wai wani abu Allah yake samu daga wannan bauta mishin da kake yi ba ballantana ka ce bari ka yi coge a ciki kana yi ma kanka ne to sai ka samu wannan tauhidi shine fa za ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi shine za ka samu natsuwa a wajen bautan Allah din amma in kai kana ganin kai wani abu ne ka isa kana da ƙarfi kana da kaza kana da kaza kana da kaza ba za ka bauta ma Allah yanda ya kamata ba sai ka gane da kai ɗin da abin da ka tattara da dukiyanka da danginka tun daga na farko har na ƙarshe ga baki ɗayanku bayi ne ma Allah. To a nan ne za ka girmama Allah ka san e mabuwayi ne, ka san mabuwayi ne shi Allah ɗin wato bi ma'ana ya buwaya ya ɗaukaka. Don ka bauta mishi wannan ka yi kanka, in ka ƙi bauta mishi wannan baka rage Allah da komai ba ka cutar da kanka ne kawai. sannan kuma ga inda za a ƙare shine gidan lahira in ma gidan aljanna ya Allah ka samu na ci ko kuma gidan wuta ta kenan ga baki ɗaya ya Allah ka taimake mu akan tauhidi Allah ya ce ne وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا suka ce su mushrikan larabawa wahum kaza wahum kaza sune banu kaza a waje haiba da wa banu salma wa banu mala'ikin suka ce ittakhazar rahman walada lalle Allah ya riki da minal mala'ikati daga cikin mala'iku su wayannan abinda laraba kenan suka kaddara Allah ya ce subhanahu bal ibadun mukramun subhanahu tsarki ya tabbata ma Allah ta yaya zai riki da ta yaya za a ce Allah yana da da daga lokacin da aka danganta da ga Allah to an danganta ma Allah ta waya sunan nan na al'aziz ya tashi daga sunan shi, ya tashi kuma daga cikin siffar shi, saboda haka Allah bai rikida ba, subhanahu tsarki ya tabbata gare shi, hum su wa'yannan da suke cewa ‘ya'ya ne na Allah wa'yannan mala'iku, ibadun bayi ne mukramuna masu girma inda ku a wajen Allah. Wal ubudiyatu to kaga kasancewansu bayi tanafil wulada ya, ya, ya kore kasancewarsu bayi ga Allah ya kora cewa su kuma ‘ya'ya ne na Allah ya kora cewa Allah yana da ‘ya'ya. Mun gane ko? Ya Allah ka tsare mu, la ya zubi ƙunahu.
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون La ya zubi ƙunahu ban su rigayen shi bilƙauli da zance, ai la ya tuna bilƙaulihim illa ba da ƙaulihi ban su zuwa da wani zance nasu sai dai bayan zance na Allah ta'ala maɗaukaki. wahum bi amrihi ya'maluna su ko da umarnin Allah suke aiki ba da ku bayan abin da ya faɗa musu to shikenan sai aikatawa ba sa karkace ma Allah daga umarnin da ya musu aikata shi suke yi kai tsaye ana cewa kaza abin da suke aikatawa kenan ba sa tababa ba sa shakka ba sa jinkiri akai na'am
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم na'am ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Na'am, Allah madaukakin sarki yace ya alama Allah ya san ma baina aidihin abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su. Ai ma amilu abin da suka aikata wa ma hum amiluna da abin da suke aikatawa a yanzu duk Allah ya sani. Wala yashfa'una basu ceto illa liman ba sai dai ga wanda Allah ya yadda an yashfa lahu a cece shi sai su cece shi. Wa hum min khashyati su dinnan wayannan bayi na Allah. min khashatihi bisa tsoro na Allah mushfiquna wato suna cikin suna tsorace da tsoro na Allah din suna ganin Allah ya karba ko Allah bai karba ba Allah ya karba aikin nan nasu ko Allah bai karba ba to haka bayi na Allah suke muna yin wannan ibada muna cike da tsoron Allah ya karba ko kuma Allah bai karba ba saboda haka muna dagewa wajen yin ibada din domin shi Allah na'am
ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم na'am كذلك نجزي الظالمين Eh, wa man yaqul duk wanda ya- duk wanda yace minhum daga cikin su ni ilahun min dunillahi ai Allahu ai gairuhu ayyan kana wanda duk yayi da awan cewa akwai wani abin bauta min dunihi ko ma bayan Allah to fa zalika wannan duk wanda yi wannan da'awa shine shirka fa zalika wannan najzihi jahannama za mu saka mishi da wutan jahannama kazalika hakan nan ai kama najzi mudda il uluhiyya duk kamar yadda muke saka ma duk wanda ya da'awan uluhiyya hakan nan ne Allah ya ce najzi muke saka ma azzalimina azzalimai ai almushrikina sune mushrikai allazina takazu wa'annan wanda suka riki gairin lahi wannan Allah ya kasance ilahan abun bautawan su anna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma duk wanda yayi tarayya da shi ya hada Allah da wani to wannan Allah baya gafarta wannan laifi din amma wa ya gafir yana gafarta mu maduna zalika abin duk da bai kai shirka ba amma wannan din liman ya sha'u ga wanda ya so saboda haka duk rintsi duk halin da za a shiga kada ka yadda ka haɗa Allah da wani wajen rububiya ko wajen uluhiya ka yadda Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai rayarwa shine mai kashewa yawa in ya baka shi ya baka in ya hana ka shi ya hana ka kada ka danganta bayarwan da hanawan zuwa ga wani in ka danganta bayarwa da hanawa zuwa ga wani kayi shirka, mun gane ko? In ka danganta Allah da wani to kayi shirka, danganta bayarwa da hanawa zuwa ga wani shirka ne wannan kada ka yadda ka samu kanka a ciki. In Allah ya baka, ya baka, ba wayanka bane, ba ƙarfinka bane, ba dabaranka bane. Mun gane ko? In Allah ya hana ka, Allah ya hana ka. ba rashin iyawanka ba ne, ba rashin ƙarfinka ba ne, ba rashin dabaranka ba ne, ka dangana ma Allah waɗannan al'amurori ga baki ɗaya, amma kada ka yadda ka je ka sadu da Allah kana mai shirka, to wannan Allah baya gafarta wannan laifi ɗin. Ya Allah ka tsare mu. Na'am.
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما Mm.
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون To, awalam yaro shin ba su gani ba ne, ai, alam ba su sani ba ne, allazina kafar wayan nan da suka kafirce, annan samawati lalle wannan sammai ga baki da wal arba da kansai kana ta rakatan da sun kasance a dunkule ne, a dunkule suke. Ruwa an ruwaito an in- an ibn Abbas daga ibn Abbas radiyallahu anhuma annal ma'ana kana kana ta wahidan lalle ma'anan wannan shine kana ta da sun kasance wahidan wato abu guda ne multazikan suna haɗe ihdahuma bil ukra saman da ƙasan duk a haɗe suke Allah ya ce fafa sallallahu sai ah, ah, ah, fafa- fafa sallallahu bainahuma sai Allah ya raba tsakaninsu tsakanin sama da ƙasa wa rafa'a samaa ila haysi hiya ya ɗaukaka sama inda take a yanzu wa qarral arbi kama hiya ya tabbatar da ƙasa kamar yadda take a yanzu fafataqnahuma Allah ce sai muka sanya muka rabe su ai da alna samaa sab'an wal arwa mislahunna muka sanya sammai bakwai da ƙasa kuma misalin su au ko kuma a'a fataka sama Allah ya ya buɗe sama an kana ta kasance da ta kasance latin irbata ruwa ba amdara sai ruwa ya zubo ai buɗewa ne Allah ya buɗe saman sai ruwa ya zubo mun gane ko wafa ta kalar ba hakan nan ya bude kasa an kanin latan bitu da ta kasance bata tsiro fa an bata shikenan sai ta tsiro duk wayannan yakan dauki wannan ah, wannan fassara din min fatiqir rahimi na daga bude mahaifa kamar a ce an bude mahaifa da wanda ya kasance ba aiwa yanzu kuma gata tana aihuwa yaqlibul uluka bada an kana ya bisan yakan karbi wato renan jariri bayan da mahaifan ya kasance busheshe wallahu a'lamu bi muradihi malam da ya ƙara wannan magana ce Allah shine mafi sani bi muradihi da abin da yake nufi annas samawati wal arda kanata rakta mun gane ko domin akwai bayanai iri-iri in ka shiga manya-manyan littattafai yanda da sama da ƙasan suke da kuma yanda suka kasance a yanzu to wannan dai Allah shine ya bar ma kansa sanin yaya al'amarin yake waje Allah Allah yace muka sanya min ma'i ta dalilin ruwa annazil min samai ruwan nan da ke sauka daga sama wannan biyo da wanda ruwan nan kuma wanda yake bulbula min al-ardi daga ƙasa muka sanya kullu shay'in hayyin kowane abu rayayye min hayawanin na daga dabbobi wani batin da tsirrai wa garihi da wani wannan afala yu'minuna yanzu ba za su kadaita Allah su yi imani ba ba za su kaɗaita Allah su yi imani ba yanda Allah yake zubo da ruwa daga sama da yanda kuma yake fito da tsirrai daga ƙasa mun gane ko wa ambatat min kulli zawjin bahij mun gane ko Allah ya ce muka zauko da ruwan nan sai gashi ƙasa ta fito daga kowane ta fitar da kowane irin nau'i bayejin mai kyan gani a ido mun gane ko watar al'arba hamidatan fai za an zalna alaiha alma'a tazzat warabat ko kana ganin ƙasa ga ta a bushe Allah ya ce idan muka saukar da ruwa sai kaga ta kumbura ta buɗe sai ga tsirrai suna ta fita yau an ce ka je ka nemo iri na ciyawa an baka aiki sai ka yi awa saba'in baka ɗauko ƙwaya ɗaya ba amma a yi ruwan farko insha Allahu washe gari za ka ga wasu irin wasu ciyawan sun soma fita da ina irin suke in suna nan a wajen kai ka je ka ɗauko yanzu ka kawo a yanzu kawai ka ɗauko ka kawo sai ka nema ka rasa to wannan shiri ne na Allah gabaki ɗaya dalilin ruwan nan sai a samu wato tsirrai sun fito sai kaga an soma komawa gona sai a je kuma a nemo abinci sai a zo a tara kana ganin ta tana nan koriya har ta zama ta bushe ta riya iska zo ya soma ɗaukan ganyen ta ma yana watsi da shi wannan duk shiri ne na Allah ya nuna maka rububiyya na shi ya nuna maka kuma shi kaɗai ne mai yin wannan al'amari ya Allah ka taimake mu na'am
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون Allah ya ce waje alnal arba muka sanya ƙasa muka sanya fil arbi a bayan ƙasan nan rawasiyan manya-manyan duwatsu ai jibalan tawabit wato duwatsu wanda suke tokare suke tsatsaye a kan ƙasa, don me an tami da saboda ƙasan nan fa kada ta yi rawa bihin da su. Saboda ƙasan kada ta yi girgizi, ta yi mutane su dinga tafiya suna fafuwa, ko kuma tsayuwa a kanta ya gagara saboda rawan da za ta dinga yi sai aka tokare ta da waɗannan duwatsu ɗin. Waje Allah, sannan muka sanya fiya a cikin duwatsun ma hijajen ga hanyoyi nan subulan, hanyoyi turkan wato hanyoyi nafizatun wasi'atin masu yalwa la'allahum yahtaduna ko za su iya shiriya ila maqasidihim zuwa inda suke nufa fil asfar wajen tafiye tafiyen su akan ƙasa ga hanya akan dutse ga hanya ko ta ko ina kawai in ka bi duk inda ka ga hanya za ta kai ka wani waje ne mun gane ko to duk wannan shiri ne na Allah duk wannan Allah ya ba mu shi kuma ya yalwata mana shi muka ci gaba gashi nan ko ta ko ina daga nan za ka yi tafiya har wato inda baka yi tsammani ba duk akan hanya kake tafiya Allah ne ya hore mana da babu daya za ka yi kuma ya hore ma dukkanin dabbobi irin wannan hanya din da wuya kaga su ma sun bata daga gidan da suka fito inda za su je nema abinci da inda za su koma da wuya kaga sun bace sun san gidajensu kuma can za su koma in sun saba bin wannan hanyar itan da za su sake dawowa su sake bi Allah duk shi yake hora wannan sai ka ga baka bata ba ya Allah ka tsare mu na'am وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون Allah ya ce waje Allah sama muka sanya sama sai kasance sakafan wato murfi eh ai misalin wannan murfi ko kuma rufi misalin rufi fil buyutin wanda yake kan gidaje sai saman nan ta yi mana rumfa mahfuzan amma fa wanda aka kiyaye an kiyaye wannan rumfa din minal wuqu'i ba zai fado ba ka taba zuwa kaga abin da aka toka da saman ka kewaya kaga abin da aka yi dirka da aka yi sama dan kada ta fadi kaga wata fila da aka sanya dan saman kada ta fado ashe baka yi tsammanin to in Allah ya sake saman ta fado fa ya za a yi baka taɓa yin wannan tunani ba yau da Allah zai sake saman ta faɗo yaya za a yi akwai wanda ya sai tare akwai wani injiniya da zai ce yanzu mu soma babu to Allah ya ce sai muka sanya wannan sama ta kasance murfi ko kuma rufi mafuzan sannan kuma abin kiyayewa wahum amma su dai kafurai an ayata daga ayoyin nan ma da suke sama sun kasance muribu na masu kau da kai ne mina shamsu na daga rana a sama take wal da wata a sama take wannan juma da taurari duk a sama suke, ka taɓa ganin inda aka ce yanzu ga ranar ta faɗo? ka san nisan da yake tsakaninmu mu da yadda muke ganin rana a yanzu ka san nisan da yake tsakani ka san girmanta wanda za a ebi duniyan nan namu gaba ɗaya a yi ta sawa a yi ta sawa a yi ta sawa bai cika ba ka san girman wata ka san girman tauraro taurari dubbai miliyoyin taurari sun fi duniyan nan girma duniyan nan da muke ciki muke tinkaho da ita ashe in ka cewa ba za ka bauta ma Allah ba akwai yansu bayi can kamar yadda muka yi karatu je suna nan suna bautan Allah din gabaki daya so kai ba komai bane saboda haka bautan Allah shine tsira a gare mu Allah ya ce wahum an ayati an ayati ha daga ayoyi da suke cikin na mina shamsi na daga rana wal kamar da wata wannan juma da taurari muribuna suna kawo da kai la tafakkaruna ba sa yin tunani fiha a cikin su eh fa ya'lamuna su sani anna khaliqaha lalle wanda ya halicci dare ya halicci rana ya halicci wata ya halicci taurari la sharika lahu bai dace bai kasance yana da abokin tarayya mun gane ko eh ba sa tunani su masu yin tunani su ne muminai suke tunani fi kalkin samawati wal ard in sun yi tunanin abin da ke sama da ayoyin da ke ciki da abin da ke ƙasa da ayoyin da ke kan ƙasa sai su ce rabbana ma khalaqta haza batila ya Allah baka halicci waɗannan dan barna ba tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah amma su kafirai ba abin da ya dame su amma masu zurfin karatu cikin kafirai akwai Albert Einstein wanda masani ne na fitar hayyaci ba musulmi ba ne amma da ya yi nazari ya yi nazari wanda har yanzu ana amfani da iliminsu ya yi nazarin sararin subhana sai da ya ce ya tabbata bayan wannan rayuwa da ake yi a mutu ya ce akwai wata rayuwa daban ya ce ba a tanaji waɗannan abubuwan da ya sanin nan don wasa ba kuma ya san akwai wani abu mai ƙarfin da ya fi duk abu mai ƙarfi ƙarfi wanda shi ne mai waɗannan abubuwa sannan kuma ba za a zo a nan duniya mutum ya mutu ya tafi a haka kawai ba za a tashi abin da ya faɗa kenan kafin ya mutu kuma ba musulmi ba ne saboda mene saboda zurfin iliminsa da sanin da sanin yanda al'amura suke da yanda kuma suke gudana kai ka san wannan ba dai ɗan adam ba duk wani abin da ka zo za ka karanta duk wani abin da ka zo za ka yi sai ka samu gashi nan a cikin alkur'ani an riga an yi an wuce wannan waje ɗin na'am Allah ya ce وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الذي شنو الله wannan wanda khalaqa al-laila ya halicci daren ita kanta wannan har ya halicci ni wa shamsa shi ya halicci rana wal qamara ya halicci wata kullun wannan shi ake kira tanwini iwadin anil wadafi ilayhi kullum tanwini tanwini suna nan kala shida mun gane ko in kaje kana karanta alfiya ko ba wannan karatu muke ba na hawo farkon alfiya zaka same su yace kullum kowanne daga cikin dare da rana da yini da dare da yini da rana da wata kowanne fi falakin yana tafiya cikin falakinsa yasbahuna kuma yana sauri a wajen wannan tafiya din da taurarin da ranan da watan kowanne a falakinsa yake tafiya ba mai shiga wani, babu mai kama wani, da in aka samu wannan kisewan dare sai a ce dare ya kama wata ko, ko kuma a ce rana ta kama wata ko kaza ko kaza to wannan duk ba haka ba ne. Tafiyan da suke yi ne wani waje in suka je kaman za su haƙu wannan sai ya tara hasken wannan. an samu kamar bai wuce kwana biyar da suka wuce ba an samu irin wannan ɗin lokacin da ita duniyan nan namu ta zamanto shamaki tsakanin rana da wata shi wata ba shi da haske ai ya yana samun haskensa daga hasken rana ne to shi kenan sai duniyanmu kuma sai ta shiga shi wata ya zaga ta nan rana tana ta nan wajen ga duniyanmu a tsakiya sai hasken nan baya isa kan wannan wata sai ya zama to jaja jaja baki baki shi kenan kawai yau to wannan da ya ce kullum fi falakin in aka ce za mu tsaya a kan wannan aya falak ɗin nan abinda ake nufi da shi za mu koma karatu na astronomy kenan wato karatun sararin subhana menene yake a wannan saman namun nan ne saman iyakacinta kenan inda muka kalla ka sani yanzu in ka tashi kace za ka yi haka jirgin da ya fi kowanne tafiya in na mutane ne da wuya ya yi saman da ya wuce kilomita talatin da biyu da uku da hudu masu tafiya saudiya duk za ka je in kun tashi za a faɗa muku yanzu tsakaninku da ƙasa kuna da kilomita talatin da biyu da uku da hudu da biyar duk ba wuce kilomita hamsin fa a nan sama dai gaba ɗaya inda muke tafiyan inda yake tashin duk bai wuce daga nan zuwa rimin zayan ba sai ku kama tafiya a wannan waje ɗin to daga nan ɗin saman za ku kun wuce wannan gajimaran a wannan lokaci ɗin kuna ganin gajimaran gashi shi ne a nan ƙasa kai da kake ganin sa a can sama gashi na a ƙasan ku kun huda kun wuce shi To daga nan fa tafiya ne fa shine sararin su bahana. Wannan jirage na mutane kenan. Akwai inda mai wani dan helicopter nan shi kuma ta inda yake tafiya. Akwai inda wancan jirgi na mutane yake tafiya. Akwai inda jirgin yaki yake tafiya. Akwai inda jirgin wane ne yake tafiya. Akwai iyakan inda wannan yake tafiya. Haka za ka yi ta tafiya har yanzu ba kure ba. Ba kure saman ba. Ba kure ta ba. akwai inda za ka je a sararin subhanan inda kun yi ban kwana da ƙasa. Daga nan in aka sake ka a wannan wajen ba kai ba dawowa kan wannan duniya tamu sai dai kai ta shawagi kawai. Saboda magana ɗisin da zai dawo da kai ƙasa ya sake ga baki ɗaya. Shi kenan sai a barka a falali kawai, ka yi ta tafiya babu iyaka. To wannan karatu ne shi na daban in aka ce za a yi karatu a kan falakai da suke sama inda watanni suke cimma zango kwanaki nawa ne a rana nawa ne wata da ranan yaya tafiyansu yake a shekaran kwana nawa muke da shi mun gane ko dare nawa muke da shi yaushe ne dare yake karuwa yaushe ne rana yake karuwa cikin dare don me ya sa ranar da watan ba sa tafiya a jere, duk wannan wani ilimi ne shi kuma na daban gaba ɗaya, amma wanda ya san shi shi yake tabbatar da tauhidi na Allah. To wannan fa za ka yi ta tafiya ne, za ka yi ta tafiya har ka fice daga ita kanta wannan duniyar namu ka sake shiga kuma wata. Aikin yana da yawa, saboda haka wallahi babu abin da ya rage mana mu bauta ma Allah kawai. Mun zo wannan duniya ɗan lokacin da muke da shi mu bauta ma Allah mu koma mu samu Allah lami lafiya shi ne zaman mu lafiya ɗin duniya da lahira amma ka sa abin da yake saman nan naka to bai kai saka ce lokacin sallah yayi baka yi sallah ba a ce ana azumi ka ce ba za ka yi azumi ba a ce ka bar ƙarya ka ce ba za ka bari ba lokacin naka fa ɗan ƙanƙani ne da baki ɗaya lokacin ɗan ƙanƙani ne duk shekarun da ka yi ɗan ƙanƙani ne rini ɗaya a wajen Allah ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne. Me mata uddun daga abin da kuke irgawa. Rini ɗaya a can kamar ka shekara dubu. Mutum wannan abin da muke cewa yau gobe jibi kan ai rana ne take bacewa kawai sai mu ce to an kwana ɗaya. Shi kenan to in ka je inda ranar ba ta bacewa fa yaushe za ka kiranta an kwana ɗayan. Yaushe za ka gane an kwana ɗayan. to wallahi mu ji tsoron Allah ga baki ɗaya. Ya Allah ka ƙara mana jin tsoronka, ya Allah ka tabbatar da tauhidi a cikin a cikin kirazanmu. Kullum fi falakin kowanne yana cikin falakinsa yana tafiya wa ya dilla haza wannan yana nuni ala annan nujuma lallai taurari kulla ha dukkanin su fi falakin wahidin suna falaki ɗaya wa in kanat wa in kanat mutaramiyatul mutaramiyatul bodi koda a ce muna ganin su a gefe gefe gefe wannan yana nan wancan yana can wancan yana can gabaki ɗaya sun je sun taru a kwasa ɗaya ne ana kiran wannan wajen matattaran taurari gabaki ɗaya amma ga shi anan sai kaga wannan a gabar wannan a yamma wancan a kudu wancan a arewa ba su da adadi duk tauraro ɗaya ya fi girman duniya ga baki ɗaya dukkaninsu kuma yana da ganin su a jajjefan gaba ɗaya a kwasfa ɗaya suke a can matattaransu a gidansu ashe kaga gidan fa yana da girma kenan ko eh mutaraniyatul buudi fima bainaha fima bainaha yake ga tsakanin wannan tauraro da wancan tauraro zaka ga nisa amma duka an koma waje ɗaya suke malam dai ya kare yace wallahu alam Allah shine mafi sani mun gane babu wanda zai iya sai kewaye wala yaduna bi ilmihi illa bima sha babu wanda zai sai kewaye sanin Allah sai da abin da Allah ya so ya dan bangaro maka wani ka sani daga ciki yasbahuna kowanne yana tafiya bi sur'atin wato da gaggawa ka sabi kai ka ce mai iyo ne filmai a cikin ruwa wali tashbihi bihi ata bi damiril jam'i mai ya kawo a jam'i wato masu hankali saboda ya girmama wannan al'amari din zamu tsaya nan insha Allah gobe zamu ci da zamu ci gaba da karatu kan dalilai na shari'a na na tauhidi abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh